بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 24 ga watan Rajab shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai ga takwas ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqaddu sahih wallafar babban malami al-sheikh abdulsalam ibn birjis al-abdulkarim allah ya ji kamalin da rahamarsa yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a daidai inda malam yake mana bayani game da hani da addinin musulunci ya yi game da musu da jayayya mun fara karatu a cikin babin lokaci ya yi muka dakata mun tsaye a daidai inda mala yake cewa ya kawo faɗin Allah maɗaukakin sarki ma barabu laka illa jadala balhum qaumun khasimun anan muka dakata insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya mala yace qala al imam ahmad babban malami imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani Allah ya ji kan malam da rahama yace usulu sunnati indana asalan sunna a wajen mu yana nufin su ɗan mazhabar su ta hambaliya ko shi da magabata ire-irensa yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suke turakan sunna ne asalai ne na sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yin ruku bima kana alaihi ashabar rasuli sallallahu alaihi wasallam da abinda sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka kasance a kansa waliqtida'u bihim da kuma yin koyi da su sahabbai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sau da ƙafa wa tarkul bid'i da kuma barin bid'o'i bala yace wa kullu bid'atin fa hiya dalalatu hakika dukkanin wata bid'a bata ce watarhul husumati da kuma barin husuma da musu da jayayya wal julusi ma ashabil ahwa'i da zama tare da ma'abuta san zuciya galibi idan malamai magabata suka ce ashabul ahwa ma'abuta san zuciya suna nufin masu bin bid'o'i masu kirkiro abubuwan da ba su tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su kokarin shigo da shi cikin addini kuma su kokarin sajar da shi ya kasance a cikin addini to galibi idan suka ce ashabul bid'i ko ashabul ahwa dukkanin su abu ɗaya ne ma'abota san zuciya kuma abota bid'o'i wa tarkul mira'i wal jidari da kuma barin musu da jayayya wal khusumati fi dini da kuma husuma a cikin addini intaha maganar da aka dauko daga Imam Ahmad dan Hanbal ta take anan wajen wannan mala ya dauko magana ne daga Imam Ahmad dan Hanbal da yake bayani game da cewa daga cikin manya-manyan ka'idoji da asalai na ahlus sunna wal jama'a kada manta ƴan uwa idan aka ce ahlus sunna wal jama'a ana nufin tun daga kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kansa har zuwa kan sahabbansa da wanda suka zo bayansa to asalan manya-manyan turakun aƙidinsu shi ne waɗannan abubuwan da muka bayyana malai cewa kullu zalika fil jidali bil batili duk abin da muka ambata na kawo hujjoji na ayoyin alkur'ani da hadisai da suke nuna inkari ko hani ko tsoratarwa game da yawan musu da jayayya a cikin addini mala ya ce dukkanin abubuwan da muka gabatar sun kasance ne a kan musu da jayayya da yake akan barna musu da jayayya waɗanda aka ɗora su akan barna ba akan turke ko kuma ba akan foundation na gaskiya ba aw aljidalu fil haqqi ba'da ma tabayyana ko kuma musun ne akan abin da yake na gaskiya to amma bayan gaskiyar ta riga ta bayyana duk da haka sai wani ya dage ya doge ce shi bai yadda ba to shi ma irin wannan musun haramun ne abu ne a ka'ida ko kuma karara ya fito zahiri a cikin addini gaskiyar ta riga ta fito ƙaryar ta riga ta buya amma duk da haka sai wani ya tsaya rinka musu da jayayya akan ta to shi ma irin wannan musulun da jayayya haramun ne addinin musulunci ya haramta shi malai ce awil jidali fi ma la ya'lamu al muhajju ko kuma irin musu da jayayya da shi mai musun bai san abin da yake musu akan sa ba galibi akwai wanda zai rinka musu akan abin da ake musun akan sa shi bai san shi ba wani abu ne na karatu ko na ilimi wanda karatun ko ilimin shi ba shi da shi bai karanta shi ba bai kuma san shi ba amma tare da haka za ga yana musu da jayayya akan sa to irin wannan musu da jayayya shi ma addinin musulunci ya hana shi duk lokacin da zaka yi musu akan wani abu ko jayayya bayan ya halatta kai bayan abubuwan da aka kawo na sharɗa da ka'idoji sun cika ka cika su to dole ne kuma ya kasance ka san abin da kake musun da jayayya a kansa in ba haka ba kana ƙoƙarin daga musulunci kuma sai ka dan kufe addinin musulunci to dole ne ya kasance mutum yana da ilimi cikakke game da abin da yake jayayya a kansa din awil jidali fil mutashabihi min alqur'ani ko kuma mutum ya rinka kokarin musu da jayayya akan abin da yake mutashabihi ne da cikin alqur'ani in aka ce mutashabihi shine abin da ayoyi na alqur'ani wanda za su iya daukar fassara sama da daya daya fassarar mai kyau daya kuma kishiyarta ko kuma ma'anar da bata fito fili karar zahiri an ganta ba to shi ma irin wannan bai kamata a ce mutum yana musu akan sa ba wannan yana da alaka da irin hadisin da muka karanta a farkon babin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku karanta alqur'ani yadda zukatanku za su haɗu a kansa da zarar kun yi jayayya ya ce to ku tashi to irin wannan ake nufi ma'ana abin da yake ƙarara ma'anarsa ta fito baya ɗaukar wata fassara sai guda ɗaya to wannan shine abin da ake kira muhkam akwai abin da ake kira mutashabi shine fassara da za ta ɗaukar wata ma'ana sama da ɗaya biyu uku ididdigaggu fiye da haka to a irin wannan yanayi a Allah maɗaukai sarki mana bayani yadda ake mu'amalanta irin wannan yace huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab yace Allah madaukakin sarki ya saukar maka da alqur'ani wanda a cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamai ayoyi muhkamai sune ayoyin da suke fassara su ko ma'anar su karara take ba ta dauka wani abu bayan waɗannan sai Allah madaukakin sarki ce kuma hunna ummul kitab waɗannan fassarori wanda suka fito karara wanda ba sa ɗauka wata fasara sai guda ɗaya kawai su ne mafiya yawa a cikin littafin shi ne umul kitab su suka fi yawa saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki zai bautar da mu da su ne su aka fi so a fi mu'amalantar su sai ce wa ukharu mutashabihat amma akwai wasu su ba su da yawa ƴan kaɗan ne su mutashabihai ne na farko fasara su ba ƙarar take ba sannan abu na biyu wasu daga cikin su za su iya ɗaukar fasara fiye da ɗaya sai Allah madaukakin sarki cewa amman ladina fi qulubihim zayghun waɗanda suke zukatansu akwai karkata akwai rashin lafiya ta kokarin cutar da addini ko munafinci fayattabi'una ma tashabaha minhu zaka ga idan sun tashi neman ayoyin da zasu fassara suna bin irin waɗancan ayoyi ne masu rikici ayoyin da suke suna ɗaukar fassara abu fiye da ɗaya irin su suke bi su su fassara waɗannan ayoyin da suke muhukamai ba za su ɗauke su ba me yasa ibtigha'al fitna dan abin da suke kokarin haifarwa a cikin addini shine fitina suna kokarin jawo tashin hankali da tashin tashin a cikin addini suna kokarin rikita kokkollan mabiyansu su sa musu abin da ba shine Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan ayar ba Allah madaukakin sarki ce ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wili sai Allah madaukakin sarki ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma irin wannan mutashabihai din babu wanda ya san fassara su da haƙiƙanin ma'anar abin da Allah yake nufi da su sai Allah madaukakin sarki sai ce warasikhuna fil ilmi da kuma kafaffu dirarru wanda kafa su ta zauna a cikin ilimi ma'ana irin waɗannan ayoyi da suke mutashabihai Allah madaukakin sarki ya san fassarar su sannan akwai wasu daga cikin bayinsa wanda suke masu ilimi ne Allah madaukakin sarki ya hore musu ilimi da basira da kaifin bincike da leƙe-leƙe a cikin littattafai na addinin musulunci su ma sun san irin waɗannan abubuwa amma ba kowa ya sani ba to saboda haka kai da baka san baka san irin waɗancan abubuwa na mutashabihai ba haramun ne ka tsakana musu akan su ina fata an fahimta don cutar da addini zaka yi cutar da ayar zaka ka fassara ta bayan da Allah yake bukata ba saboda haka duk aya ta alqur'ani malamai suka ce kuma galibi duk aya ta alqur'ani ta take mutashabiha idan ka kalle ta zaka ga akwai wata wacce take muhukama wacce kuma zaka iya dauka ka dora ta a wajenta to a matsayinka da wanda baka da zurfi a cikin karatu sai ka bar wannan mutashabihar sai ka tafi wajen hukama sai ka je ka dauka kai hukunci da ita shikenan ka tsira amma mutum ya dauki abin da yake fassararsa ba ƙarar take bai ce dole shi sai ya bayani akan sa wanda zai cutar da alqur'ani to shi ma mutum ya tsaya yana musu akan irin wannan haramun ne ba daidai bane awil jidali bi ghairi niyatin salihah ko kuma musu akan niyya da take ba mai kyau ba niyyar da take ba ta garba dan galibi wani idan zai musu zai musu ne domin ya fito da kansa don ya nuna cewa shi mai karatu ne shi mai ilimi ne shi ya je jami'a kaza shi ya yi karatu a waje kaza haka ko kuma don ya kure ya tunzara ya nuna cewa shi abokin jayayyar nasa jahili ne bai san komai ba da yawa hakan takan faru don galibi irin musun da akan yi akan hanya ko akan titi ko a guraren zama irin waɗannan musulmi galibi idan wannan ya gashi yana ɗan zuwa islamiyya wancan baya zuwa to sai ya sa shi a gaba ya ta jami'a yi da hadisi shi wancan babu aya ba hadisi shi kuma sai ta zama masa ayoyi da hadisi ƙarshe in ka fasatar da shi sai ka sa ya zagi ma aya da hadisin gaba ɗaya ba haka ba ne to ba daidai ba ne wani ɗan uwa yake ban labari ya ce wasu mutane guda biyu suna tattaunawa akan abin da ya shafi addini shi ɗayan ya yi karatu ɗayan kuma bai yi karatu ba tun da bai karatu ba kamata ya karaba da shi bai kamata a ce ka takura masa ba amma da musun ya tashi akan addini sai ya ƙoƙari dole sai ya masa irin wannan abin dole sai ya nuna gazawa sai shi bai iya ba jahili ne saboda ka yi ta jawo masa ayoyi da hadisi da zai magana sai jawo masa aya da zai magana sai toshe bakinsa da hadisi shi ko babu aya ba hadisi ba kuma damar da zai karanta aya da hadisi saboda haka yana ta jin sai yana ta yi yana ta yi amma ya kawo shi ya wuya ya kula da shi kwarai da gaske san da karshe da ya gama kawo ayoyi da hadisin ya ce to sai kuma ya dawo kan littattafai zai masa hujja da littattafai sai ya ce to me ibn qudama ya faɗa a cikin al-maqdisi ya ce mai kace ya ce ibn kudama ya ce ya kunduma kaza kaza ya dura masa ashe to me ja wannan kaga wa ya jawo ibn kudama zagi shine tunda bai sani ba karba da shi mana amma da yawa wasu haka idan ka san mutum ka bi shi ilimi shi ke ne sai suka sa shi a gaba kai te masa kai te masa dole suka nuna cewa shi jahili ne gazawa duk irin wannan musulmi zai duk gaskiya ka wallahi haramun ne Allah madaukakin sarki kake saba kake saba a lokacin ba daidai bane saboda ka shi duk inda jayayya ta addini take abinda ake so ka kalla me za ka iya fito da shi na gaskiya ko ba don shi wannan ɗin ba wanda za su iya ruɗuwa da shi ka fahimtar da su abinda yake kai ba daidai bane amma mutum fahimtar sa ce shi kaɗai ka bar masa kayan sa mana kai ba zai fahimce ka ba yanzu wani kai aƙidar ta kama bai yadda ta kirki ba ce kuma ka zo ka ce dole sai ka gamsar da shi kuma a gaban mutane ka tara masa mutane ta za a yi gamsar da kai ba zai gamsar da kai ba to haramun ne mutum ya yi niyya a yi musu da ba da niyya mai kyau ba malai ce wani hawi zalika da makamantan waɗannan abubuwan daga cikin abubuwan da malamai suke kawa wajen a ba da dama a yi musu da jayayya wacce take ta halatta wanda kamun mu fara littafin mun kawo muqaddima akai babu laifi insha Allah ta'ala malai ce amma idza kana aljidalu amma idan idan musu da jayayya ko tattaunawa a cikin addini sun kasance li izharil haqqi don bayyanar da gaskiya ne wa bayanihi da fito da ita ƙarara don asanta wani abu ne ya ɓoye wa mutane ko kuma wani mutum ne zo yake faɗan wani abu wanda a zahiri a gaskiyance a addinance abin kuskure ne kuma shi yana gani cewa akan daidai yake sauran mutanen da suke tare da shi musamman idan aka ce malami ne yana da ɗalibai to kaga akwai ɗalibansa galibi kuma ɗalibai sun fi yadda da maganar malamin su sama da maganar kowane irin malami ko da wancan malamin ya fi malaminsu karatu malaminsu ya fi musu wancan malamin haka ƙa'idar ɗalibai take ɗalibai suna da taƙalidanci ƙwarai da gaske za ga kowane ɗalibai sun fi son malaminsu sun fi son karatu a wajensa kuma sun fi yadda da karatunsu sai su ji fatawoyi guda goma a wajen manya-manyan malamai amma ba su yadda ba sai sun sun tambayi malaminsu malamin ji an ce abu kaza wai haka ne in ya ce musu haka ne fa shikenan in kuma ya ce musu ba haka bane shikenan sauka shi da kan wancan ko da wancan malamin ya fi wannan karatu da zurfin zurfin bincike dan uwa ba haka bane to irin wannan idan ka san akwai wanda suka rutu da shi to irin wannan a wajibi ne dole ne kamar yadda shi ibn qudama yake faɗa cikin littafin sa limatul itiqad irin wannan a lokacin wajibi ne a tsaya a bayanin gaskiya dole ne ba wai ma mustahabi wani a lokacin dole ne a fito da mutane gaskiya a tsaya a bayaninta a ce ga inda kuskure yake ga inda daidai yake to irin wannan lokaci yana da kyau a tattauna malai ce min alimin kuma za a yi haka ne ga wanda yake masani lahuniyatun salihatu sannan kuma yana da niyya nagartacciya wato abin da yasa ake ta maimaita ilimi ilimi shine duk lokacin da zaka tattauna akan akan abin da baka da karatu baka da ilimi baka da sani akan sa to zaka rubuji abin da maimakon ka tabbatar da shi malamai suka ce man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib wanda duk zai bude baki yayi magana akan abin da ba fannin sa bane to wallahi zai zo da abubuwan mamaki zai zo da abubuwa baki kala kala sannan duk abin da ke so tabbatar rusa shi zai akwai malamin da zaka ga yayi takhassusi ne yana da ilimi sosai a bangaren abin da ya shafi alqur'ani to idan abin da ya shafi tattauna akan alqur'ani ne sai a sa shi akai sanin alƙur'ani da tafsirinsa da ulumul ƙur'an da sauransu da sauran abin da ya shafi a tajwidi to sai a kirawo shi sai ya tattauna da wanda ake gani ya zo da barna a wannan bangare amma ko da mutum yana da karatu amma shi karatunsa na ƙur'ani bai zurfafa sosai ba bai kamata a kirawo shi wani kuma za ga ilimin sa ya fi hadisi abin da ya shafi ilimin hadisi musulai hadisi da sauran sai a kirawo shi wani kuma abin da ya shafi tarihi duk abin da yake ya shafi bangaren da aka zo da barnar to sai a kira wanda yake takhassusin sai wanda yake ya kware a wannan harkar sai ya zo ya zauna da shi wancan da ya zo da abin da yake na barnar sai a tattauna da shi ba kuma dan a kore shi ko dan a kunyata shi ba a'a alal kalla dan a fito da gaskiya kun ga yanzu misalin da zamu bubbuga don da muka buga a baya duk za ku ga duk an yi su ne domin domin a fito da gaskiya ba dan a kore wancan ba ko da an yi ne dan a kore shi an yi ne domin yayi a yayi abin da yake na taurin kai da wuce gona da iyaka an gaya masa gaskiya ya kiji an gaya masa gaskiya ya kiji to dole ne a lokacin kuma ko da za a ji an ƙure shi ɗin dole ne a masa wannan ƙurewar dole ne a titsiye shi dole ne a zaunar da shi dole ne a fito da gaskiya bai kamata abin mutane a cikin duhu suna tafiya haka ba mala ya ce multazimun bil adabi sannan shi wanda zai tattauna ɗin ya kasance ya lazimci ladabi da malamai suke ambata akan abin da ya shafi tattauna ita kanta tattaunawar tana da ladabi da malamai suke ambatanta mala ya ce fa zalika mimma yuhmadu irin wannan shi abu ne da ake yabansa abu ne da ake gode masa wasu daga cikin malamai maka da na bayani suka ce dole ne a tsaya a tattauna irin wannan yanayi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce udu ila sabili rabbika bil hikmati kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati ta hanyar hikima wal mau'izatil hasana da kyakkyawan wa'azi da wa'azi mai kyau duk lokacin da zaka kira mutane zaka yi kira zaka yi mutane wa'azi za ka mutane nasiha to Allah maɗaukai sarki ce ga hanyar da ake bi shi ne bil hikima ta cikin hikima ka ba hanyar da kake gani za ka ganar da mutum za ka fahimtar da shi ka gaya masa sannan kuma da kyakkyawan wa'azi ba da zafafawa ba ba da kai mutum wuta ko abin da ya kama da haka ba kullum idan ana wa'azi ana kallon yanayin mutumin da ake wa'azi wani mutum idan kai masa wa'azi ka gaya masa aljanna kaɗai to ba kai masa wa'azin da ya dace ba wani mutumin kuma idan kai masa wa'azi ka gaya masa wuta kadai ba kai masa wa'azin da ya dace ba wani ya fi so ka gaya masa azaba sai ya tsorata ya daina wani kuma ya fi so ka gaya masa aljanna sai ya kwaɗe ta sai ya ci gaba da aikata to kowa akwai yanayin da ake kallon sa ai masa wa'azi ba daidai bane kullun a zo ai ta gaya mutane aljanna aljanna akwai benaye akwai kaza akwai kaza ba daidai bane ba kuma daidai bane kullun a zo ai ta jefa mutane cikin jahannama shi ma ba daidai bane wancan yau gobe wannan a rinka haɗawa a rinka haɗawa haka addinin musulunci yake wani lokaci idan aka yi zafi wani lokaci kuma sai a yi sanyi haka Allah madaukakin sarki abin yake abubuwansa a cikin al'umma wani lokaci za ku ji an kawo kissar azaba wani lokaci kuma sai ku ga an canza ta an kawo kissar me kissar rahama to haka ya kamata mai wa'azi ya rinka kallon abubuwa da tausasawa da sanyi dan malamai suka ce shi mutumin da yake wa'azi kamar likita ne a asibiti duk lokacin da likita yake asibiti aka masa mara lafiya mara lafiya ne zai zo da abubuwa kala-kala saboda zafin ciwo ya dame shi wani lokaci ma a kokarin kai masa allura ko a bashi magani idan ya kawo duka sai ma mahangurba ya fasa ma baki ko ya ji ma ciwo a lokacin idan kai fushi kace ba za ka bashi maganin ba shikenan sai ka bashi ya mutu to amma a lokacin lallashin sa ake lallashin sa ake tausassar sa ake a ya yadda ya sha maganin ya karba abin da za a bashi da treatment ya samu lafiya abin da ake so kenan kai ma mai wa'azi haka kake duk lokacin da ka ga mutum a cikin wani hali ko kuma za ka wa'azi to haka ake so ga ranka ɗaukar mutane kana lallashin su a hankali cikin nutsuwa da sauransu har mutum ya gane abin da kake so ya gane yake ina fata an fahimta amma ka ce da ƙarfi za ka tura wa'azin dole sai mutum ya karɓi wa'azinka annabin Allah ma ya je ya yi wa'azi ya gama babu wanda ya karɓi wa'azinsa shi ko mutum ɗaya a cikin mutanensa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya ga annabi daga cikin annaban Allah wa laisa ma'ahu ahadun babu ko mutum ɗaya tattare da shi ba fa ga magarin mutane ba uwa annabin Allah manzo da Allah ya tura zuwa ga mutane ya je wa'azi mutane wa'azi ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba kwana uku ba shekara ɗaya ba yayi musu wa'azi iya wa'azi amma duk mutanen babu wanda ya bi shi ya kuma ni ko kai ka ce kai dole sai mutane sun yi da wa'azin ka a rana ɗaya a lokaci guda in ba ka ba ka ce to kayi zuciya da Allah ya tsine masa albarka Allah ya sa su a wuta ba daidai ba ne annabi yunus alaihi salam zunnun abin da ya faru da shi kenan yawan mutanen sa wa'azi yawan mutanen sa wa'azi suka ki suka bijire masa yayi fushi ya fita daga garin yace bari ya fita ya basu ka Allah ya sako musu da azaba kamar yadda ya sako da mutanen bai shi mata da shi kawai sai ya fita a lokacin ba Allah madaukakin sarki yace ya fita daga cikin garin ba annabin Allah annabi yunus alaihi salam yana fita mutanen garin gaba ɗaya sai suka sai suka hada kai suka ce kai ya kamata mu ba annabin Allah kada azaba Allah ta riske mu gaba daya gaba daya sai suka imani da shi bayan ya fita sai Allah madaukakin sarki kuma ya fasa saukan musu da azabar shi kuma annabi ne sai Allah madaukakin sarki ya tume shi akan wannan abu wa dhannuni id dhahaba mughabiban fa dhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta sai da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya tume shi akan wannan abin da ya je ya shiga cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya rinka tambal tambal ya rika tambal-tambal a lokacin a ka'ida shi ne da an ga wannan an santa akwai gudajen bawa a cikin wannan jirgin ruwa sai aka ce to lallai a cikin bawan a cikin jirgin na akwai a cikin jirgin na akwai wanda yake bawa ne gudu mai gidansa aka yi ƙuri'a ta faɗa akan annabi Musa aka jefa shi a cikin ruwa annabi Musa alaihi salam aka jefa shi a cikin ruwa ana jefa shi a cikin ruwa kai tsaye sai kifi haɗe shi kai tsaye ai shine zunnun annun din ai kifi kina irin babban kifin nan kai tsaye yana shiga cikin ruwan kawai sai kifi Allah madaukakin sarki turo kifi kawai sai ya haɗe shi shine Allah ya ce fanada fi zulumati sai sai kira ya kira ya Allah madaukakin sarki a cikin duhai ga duhun dare ga duhun ruwa ga ga duhun cikin kifi da a cikin shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya ce walaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'thuna da ba dan ya ci gaba tasbihi ba ya ci gaba da magiya da lallashin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce da cikin kifin shi zai zama toka barin zuwa ranar tashin alkiyama annabin Allah ɗan uwa me yayi saboda yayi fushi yayi wa'azi ba a ji ba ya fita to kaga ya kai zaka ce dan kai wa'azi ba ka dena wallahi wa'azin ma an dena saboda ya bishe ce an dena wa'azi to kaga haka ake shi sai Allah maɗaukakin sarki ce bil hikmati wal mau'izati al hasana kalli rayuwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda mutanen mu ne na yanzu inda mutanen mu ne na yanzu abin ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin ɗarin abin da ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi da ba za a yi azumi wallahi ba za a yi ba duk wani nau'i na cutarwa babu abin da bai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah a je a samu mahaifar raƙumi da kashi da me a zo a lafta masa a jikinsa yana sallah abu jahil ya ce wallahi in na ƙara ganin ka a bakin Ka'aba kayi sujjada kana sallah ce wallahi sai na zo na sa kafa na taka kanka ce wallahi sai ta sa kafa ya taka kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi bai saurare shi ba ya je ci gaba da sallar sa yana cikin sallah ko Abuja da aka ce ga mutumin naka can fa yana ya to gaba gadi da sauri irin a fasacen nan fuskar sa ta yi ja ya je zai taka kan Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya je dab kawai sai aga ya tsaya a firgice sai ya fara retreating sai ya fara dawa da baya da baya yana ko ba aka ce mene ce wallahi ra'aitu khandaqan baini wa bainahu ce wani rami na gani da wuta a ciki tsakanina da shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi da ya zo sai mala'iku sun yaga shi gaba gaba gaba gaba mala'iku za su yaga shi haka wani shine Allah madaukakin sarki ce falyada unadiya sanada uzzabaniya bashi ya kirawo duk wanda zai kirawo su zo inda kake mu kuma za mu kira wa zabaniyawa shi mutane da kira Allah maɗaukar sarki ce mu kuma za mu kira wa zabaniyawa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi za a zo a sa hannu a shaƙe rigar a shaƙe wuyar rigar sa haka sallallahu alaihi wasallam a shaƙe wuyar rigar sa hannun din wuyan sai shati mutum ya ce ka bani dukiya ba ta kaza ba ta mahaifinka ba ta mahaifiyarka ba ya faɗi yadda ake zagi yadda ka san za a ce uba ko uwa haka zai ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi haka kawai ba wai a bashi dukiya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce to sake ni ya sake shi a ce to a ɗauko a bashi ko aka bashi aka ce to yanzu gashi an baka wannan kuma shaki wanda kai mishi kuma ba ce to ai na san an ce kai mai afuwa ne nabi ce jika duk wata cutarwa da kace ne babu abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya je Taif ya je ne dan ya samu inda zai dan faki mutanen Makka sun takura masa a lokacin Abu Talib ya mutu na Khadija ta mutu ya je dan dan samu mafaka da ya je ya ce ga abin da ya zo da shi suka ce to ai shikenan ba matsala muna zuwa kawai sai suka je suka tara yan iskan yan iskan gari da wawaye ce to gashi nan ya zo don ya canza mana addini da ya fito ku sa masa jifa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fitowa suka sa masa jifa sai da aka fasa wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai jini ya rinka zama daga jikinsa zaid bin haritha bawansa shine ya rinka shiga idan an jefa dutsen ya shiga ya kare a same shi amma duk da haka sai da aka je annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to kalli irin wannan duk yayi ne wannan dan me don isar da addinin Allah dan uwa a cikin isar da addinin Allah ba a fushi ba a fushi dan ka sani addinin ba naka bane ko ba kai ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ka ki Allah madaukakin sarki zai kawo wanda zai shi sa kai dan kai kanka ka samu lada don ka samu abin da Allah madaukakin sarki yake ba masu irin aikin saboda babu wani aiki wallahi in uwa a duniyar nan kaf mafi falala mafi soyayya wajen Allah madaukakin sarki kamar zuwa kamar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi babu shi in dai mutum ya tsarkake niyyar sai dan Allah madaukakin sarki babu to amma hanya ce da yake akwai kwalabe akwai kayoyi akwai cutarwa kala kala shi sa haka al'amarin yake annaba su suka fi kowa shan wahala sannan wanda suka biyo bayan su haka al'amarin yake thumma al-amsal fal amsal duk wanda ya biyo hanyar zai sha wahala kada ka dauka kawai dan ka ce zaka faɗa gaskiya ba wai sai ka zama malami ba duk inda kace zaka kwatanta gaskiya ko a ma'aikatar ku ne ko a kasuwa ne ko a kaza ne kace kai ba a rashin gaskiya ba wallahi sai ka sha wahala sai kowa ya tsane ka sai ka kamar ma kamar ma ka zubar kai maka zaka saje da mutane haka al'abarin yake to shi sai Allah madauki sarki ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sai ce wajadilhum billati hiya ahsan amma kai mujadala da su ka tattauna da su idan ta kama a tattauna ɗin da abin da yake shine mafi kyau Allah madaukakin sarki ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi musu da jayayya da ma'abuta littafi sai cikin abin da yake mafi kyau wannan ayoyin din mun gabatar da su a baya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce qalu ya nuhu mutanen annabi nuhu suka ce da shi qad jadaltana ku kalli abin da mutanen annabi nuhu suka ce da shi qad jadaltana annabi nuhu alaihi salam ka fai jayayya da mu fa akthar tajdalana musu da jayayya ka da mu ta yawaita saboda haka fa atina bima ta iduna duk abin da kai mana al'aurin sa na azaba da halaka ka kawo mana shi ba shi kenan ba wai duk abin da ya musu alƙawari na azaba da alaka da su ya kawo musu kawai su ya dame su kamar abin da suke cewa kenan ya dame su fa atina bima ta iduna in kunta min as-sadiqina inda da gaske kake sai ga masa haka وأخبر تعالى an muhajjat ibrahima alaihi salam alaihi salatu wassalam hakan annabi Allah madaukakin sarki ya bamu labari game da jayayyar da annabi ibrahim alaihi salam suka yi da shi da wancan mutum wanda ake ce masa malaman tarihi suke ce masa namrud shi ma mun bada tarihi sa alam tar ila alladhi hajja ibrahim ko fi rabbih an atahu Allahu al-mulk wanda satin da ya gabata mun bada kissar sa shi ma a ma'a qaumihi da kuma tattauna da annabi Ibrahim yayi da mutanansa wa Musa alaihi salatu wassalam a Fir'aun da irin tattaunawa da annabi Musa alaihi salam shi ma yi tare da Fir'auna ita ma mun gabatar da ita wa fi sunnati dhikru muhajjati Adam wa Musa malai kuma yace a cikin sunna zaka iya daukan halaccin tattaunawa ko jayayya idan ka dauki kissar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo wanda aka tattauna tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Musa hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim hadisin abu huraira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace annabi musa da annabi adam alaihi salam sun tattauna annabi adam annabi musa alaihi salam yace da annabi adam alaihi salam kai annabi adam alaihi salam wa ma babu wa ma wa ma akhraj wa ma akhrajna min aljannati illa illa dhanbaka illa dhanbuka wa khati'atuka babu abin da ya fito da mu daga cikin aljanna sai zunubanka da kuskurenka ba ana Allah maka kai sarki ya ce da annabi Adam alaihi salam kada yi me kada yi ci ganyen bishiya wanda cin ganyen bishiyan da annabi Adam alaihi salam shine sanadiyan me fitowar shi daga cikin aljanna to shine annabi Musa yake gaya wa annabi Adam ai babu abin da ya tana mana cikin aljanna ka je ka ci ganyen bishiya ka fito da mu daga cikin aljanna shine annabi Adam alaihi salam yake ce masa yanzu zaka zarge ni akan abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara mu ya rubuta mutun kafin a halice ni ina ba ta an fahimta zaka zarge ni akan duk tun kafin a halice ni tun kafin Allah madaukakin sarki ya yi ni ya kaddara sai na shiga cikin aljanna sai na ci zangin mushiya kuma sai na fito to ai kaddara ce dan me zaka zarge ni akan kaddara sai masa hujja akan kaddara hadisi yana cikin bukhari da muslim malai ce wani qila anis salafi salihi hakanan an ciro maganganu da yawa daga magabata na gari munazaratun kafiratun wanda suka yi munazara tattaunawa ta ilimi mai yawa wa kulluha min aljidal almahmudi dukkan irin tattaunawa da suka yi tana cikin tattaunawa da take a baryam wanda addinin musulunci yake banta allazi tawaffara fihi alilmu wanda ita wannan tattaunawa ta cika sharadin karatu na farko akwai ilimi wan niyatu sannan akwai kyakkyawan niyya baka yi dan ka kura wani ko dan ka nuna kai mai karatu bane wal mutaba'atu da kuma bibiyar abin da za a tattauna a kansa ita kanta matsalar da za a tattauna a kanta ya kasance kana bibiyar ta kasanta ko da a ce ka san abu amma baka san baka bibiyar sai da kullun to zai wani abin zai zai wuce maka malai ce wa adabul munazara sannan kuma mutum yayi kokarin kiyaye ladduba ita munazara din ita tattaunawar to idan ya kasance irin wannan ya tabbata ga tattauna babu laifi sai a zauna a tattauna da mutum dan mutumin da ya zo da wani abu na barna ba a rabuwa da shi amma mutum a koye yake yin barnarsa a gefe to kada a fito da shi shi sa akwai wani abu daga cikin wasu suke da mutum ya dan fito da abubuwansa na barna sai a ce wasu an fito da shi an tattauna ai ɗaukaka ɗaukaka shi ake idan mutum ba fitowa yi kowa ya san shi ba kuma ya ja mutane a raba da shi ya je ta kayansa ya je ta kayansa ai can kwanakin baya ƙasar nan akwai wani mutumi da yake da mata wajen guda tamanin ba haka ba ne wajen guda tamanin ya aura ya ce kuma alƙurani ne halitta masa sai alƙurani ne halitta masa fanki ma ɗaba da kuma yin sa'i masu na wasu lasa wurba sai bibi ko uku uku ko hurhudu duk ya halitta ka abin nan hurhudu hudu sau hudu nawa kenan uku sau uku nawa kenan su duk ya halitta wajen matan sa tamanin fa wajen da uku da hudu mata tamanin da hudu kuma yan musulmi ne to kaga irin wannan mutumin da yake a can neja a gefe ba a san shi ba to kawai a rabu da shi ya ta harkarsa tunda na san da wahala mutanen da suke kusa da shi a ce wani ya yi koyi da shi ya aure mace fiye da da wahala to fito da shi a ce za a tattauna da shi da sauransa kamar ɗaukaka abin ne wanda ma bai sani ba sai sani mutanen da suke da ƙarancin fahimta da ƙarancin karatu sai su ɗauka kuma akwai wani abu na gaskiya fa da ya taka dan yanzu da mutum ya fito ya faɗi magana sai ka ce ai tun da ya faɗi kaza akwai ƙanshin gaskiya a ciki to irin wannan a ce a rabu da su amma mutumin da ya fito ya ja mutane an san shi a ko'ina to irin wannan dole ne a dakatar da shi gaskiya dan idan ma yanzu misali idan ma ka ce ba za ka tattauna da shi ba ka je ka kama shi ka kulle shi ko ka ce ka yanke masa hukuncin kisa mutanen da ya jafa wannan aqidar da ya dasa musu a cikin zuciya ka fitar da ita tana nan ana nan ana nan a cikin ire-iren yaran sau na zai tashi ƙara yin ƙuro da ita da shi kaɗai ne ya fito da ita yanzu sun zama su su ɗari sun zama su su ɗari biyu haka to amma alal ƙalla idan ka je ka tattauna da shi da yawa daga cikinsu ko da yawa ko gaba ɗayansu ba su bari ba da yawa daga cikinsu insha Allah ta'ala za a samu nasara su batta kamar abin da na gama ne lokacin da Abdullahi dan Abbas ya je tattauna da Khawarij kun ga sayyidina Al-Kaisi ai bai je afka musu ya karkashe su ba dan da yawa daga cikin su wanda aka kashe su da suka kiye dadin ai sun tafi da aqida su ta Khawarijawa amma da Abdullahi dan Abbas ya je tattauna da su munazara ilmiya ta ilimi ya fito musu da abubuwa haqa'iq suka tabbatar haka ne na ga mana wajen mutum 20 sun biyo shi da Allah dan ba a cece su ba an cece su abin da ya kamata kenan to irin wannan abin duk mutumin da ya zo da irin wannan abin abin da ake kallo kenan matakar yana da mabiya irin wannan ai kokari a cire aqida dan babu abin da yake da wahala fita wallahi kamar aqida yan uwa babu abin da ke da wahala fita kamar akida yanzu ba ka mamaki irin abin da irin abin da wasu daga cikin in shi'a suke da sauransu ana harbin mutum yana kai kansa gaba gaba gaba yana waya ali ana harbi da bindiga mutum yana shiga yana waya ali saboda an gaya masa cewa wannan shine akida ita ta abu shine abu mai kyau yanzu irin abubuwa da wasu daga cikin boko haram suke mutum ya samu bom ya sawa kansa ya samu timing bom ya sawa kansa kuma ya danna timing bom fa wani wani daga cikin irin abin da su danna din su fa ake ba a hannunsu ba sai ka je tsakiyar mutane sai ka danna kai fa ka san idan ka danna abin da mutuwa za ka yi babu abin da dan adam yake tsoro yan uwa wallahi sama da mutuwa duk yadda mutum yake lafiya sa kalau ya dan kwanta ya dan fara mashashara ya dan fara jifa wannan cutar ta dan zani zaka je ya fara gaban sa ya fara faɗo ya fara wasiya to mu dai ga mana sai ta Allah haka babu abin da adam bai so sama da mutuwa amma kai ka san mutuwa za ka ka shiga cikin mutane ka kashe kanka ka san wannan ba karamin ba karamin bili bane gaskiya to shi yasa abin da ya shiga cikin zuciya na kida fitar da shi ba abu ne mai sauki ba saboda haka kada a ce za a ba za a yi ba ko za a yi kaza da sauransu a yi din shine abin da yafi in dai mutum ya kira wani abu amma mutumin da yake san gefe a rabu da shi ya je karasa abin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana na'am wannan wani ya rubuto tambaya amma rubutun bai fito sosai ba gaskiya ban gane ba in Allah da zan in yana kusa sai zo dan gaya mun sosai ko idan Allah kai mu gobe sai a fassara amma dai rubutun bai fito sosai da zan fahimce shi eh hadisi ne yake so a fassara masa amma rubutun nasa ne bai fito can yadda zan fahimce shi in ya ji ni zai iya zuwa ya same ni sai mun bayani insha Allah ta'ala sai a masa bayani ko kuma idan a cikin mutane ke buƙata a karanta gobe sai a karanta Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله